بسم الله الرحمن الرحيم والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونقول الله يساك قدامنا ونرانا البركه rana ta alhamis laraba goma ga watan ramadan hijiran shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin ne ko ga watan uku 2024 miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin suratun nuri ayata ayata shida a jiya kamar yadda muka kwana akan wanda suke jifa iyalansu da zina kuma ba su da shaidu to hukunci dai muna cikin kissan nan na shi wai ko da iyalinsa to Allah subhanahu wataala ya ce wallazina ay wal khamisatu ko wal khamisatu Allah anat Allah anat Allahi alaihi in kana min al-kazib a mun karanta wannan wa yadrawa an har azaba to shikenan wal khamisatu rantsuwa ɗin ta biyar Allah na tullahi alaihi zai ce tsinuwan Allah ya tabbata kanka amma mun karanta wannan aya eh in kana min alkazibi in dai ya zamo yana daga cikin wato maƙaryata in dai yana daga cikin maƙaryata bayan na rantsuwa guda hudu da yi su ashhadu billahi allazi la ilaha illa huwa ra'aituha ko ra'aituha tazbu na ganta yana rantsuwa da Allah wanda ba wani ubangiji she shi ya ganta tana zina Allah ya kiyaye mu na'am a ja daya a ja wa yadra'u wa yadra'u an hal azaba an tashhada arba shahadatin billah innahu laminal kadhibin
ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أن أن تشهد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين to daga nan tun da shi ya riga ya yi rantsuwansa sai a juya mata rantsuwa shine Allah ya ce wa yadarau an har azaba sai a ture azaba zuwa gare ta a tura mata azaban azaban shine wannan rantsuwa din shi da an ta shahada ita ma yake rantsuwa da Allah yayi wannan kalmar shahada cewa ashhadu billahi allazi la ilaha illa huwa ita kuma rantsuwan da za ta yi kenan na rantsi ba wani ubangiji sai ni mar'ani bai ganni ba ina zina mar'ani azmi bai ganin na zina ba rantsuwan da rafi kenan kuma ta rantse ta ce inna hula min alkazibi lallai shi din nan yana daga cikin wato makaryata to wal khamisatu anja
والخامسة أن كتب الله عليها إن كان من الصادقين Mhm. نعم والكامسة اللعنت أن جذب الله عليها إن كان من الكاذب to ita kuma rantsuwa na biyar din tunda dama ita ma da ta yi rantsuwa kamar yadda muka faɗa da ta ce ashhadu billahi la ilaha illa allah wa ma ra'ani azmi bi din ina zina ba to na biyar in rantsuwanta sai ta ce والكامسة نجر أن قدب الله عليها فشن الله يتفت أكنتا إن كان من الصادقين إن يازمو لك تكون ما سكسيا تونن رمتواشين يكي كرا وتولي آلي يوا ماتا إذن مجن تيمة كري يشي ياغن تسنا زنا rikici ya rikici ko kuma ɗa ya ce wannan ɗan ba nasa ba shi wallahi yana zargin yana zargin ta ko ma ba zargi ba shi wannan dan antin ba nasa bane ita kuma tace ɗansa ne shikenan aka je kotu aka yi shara aka yi shara a je kita sai alƙali ce ta kunya da ku yi ali da ku tsinene niya in suka ce shikenan sun yadda da su tsinene niya sai a zo da su idan aka zo da su sai kowa a bashi yayi wa irin wannan rantsuwa yayi rantsuwa sau biyar guda hudu na biyar din ya ce la'anan Allah ya tabbata a kansa in ya kasance a cikin makaryata ita ma ta yi rantsuwa ta ce bai ganta na zina ba na biyar din ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta in yana daga cikin masu gaskiya to da aka yi wannan li'ani shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaye da su ya tsaye da uwainir ya yi wannan rantsuwa aka kira matansa ita ma haula kaulat sai ita ma wannan rantsuwa to ka san dama jiya mun faɗa cewa ai tana da ciki ne ko sabila laka sai annabi ya ce to tunda kowa ya rantse gashi kuma ciki na jikinki kaga kowa gwada na da gaskiya ce sai annabi ya ce to kije kije ki aiwa Allah bai hukunci a wurin ya ce idan yaron ya zo saɓanin ruwayoyi idan ya zo yana da manyan cinyoyi ko duwawu annabi ya ce to ɗannan na shariku ne da ake tuhumansa da cewa tun da ba ya ce ya ga shariku ne da iyalinsa ba da biya da ɗan na shariku ne domin haka kafan shariku yake idan kuma ɗan ya zo yana kama da babansa to ɗansa ne shi kenan sai ko ta zo sai ta aihu da ta aihu sai yaro ya zo a ba sifan ɗan aure ba to ya zo a sifan sharifi kenan yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga yaro ya kalle shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce wannan ka tabbas na shariku ne a wani ruwayan in ya zo mai manyan idanuwa mai manyan duwawu mai kuma girman a sharaɓa ko in ce shaɓara in yaro eh to shi kenan yaro ko ya zo da nan sai annabi ya ce to ba din littafin Allah ba annabi ya ce da ya kasance tsakani na da ita akwai wani al'amari wato shi annabi ya so sallallahu alaihi wasallama kaman a gwada ita tana da gaskiya annabi zuciyarsa ya karkata wajen rantsuwan da ya ga tayi to zuciya annabi ya karkata ga ganin tana da gaskiya to sai ko gashi aka aihu da aka annabi ya ce a ɗauki yaro a ba ma mashariku haka kuwa aka yi to haka wannan shine li'ani to in aka yi li'ani tsakanin mutum da mata to ba ko da su biyu ne za su saura a duniya a ce ita ɗaya ne mace shi ɗaya ne namiji to ba aure tsakanin su har busa ƙaho duk wanda aka yi la'ani ya kai ma matan da miji ya zarge ta har aka ja kai wannan rantsuwa to hukuncin sana shi ne ake kira taharimul mu'abbad haramci na har abada ko taharimul abadi daga ciki akwai idan mutum ya auri mata tana da ciki ya san tana da ciki aka yi auren ita ma ta sani ya zo ya bayyana tana da ciki to alƙali zai fasa auren kuma wannan ɗan ba na alal bane kuma su ma ba aure tsakaninsu har abada sai dai iyayen ne suka ɓoye ma shi ne nema ya tabbata an ɓoye masa to yana da hujja in ya kai ƙara a ba su ɗa kuma duk abin da ya kashe na ɗoyin aure a biya shi to da an haice shi to sai yara ka wannan hukunci kenan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanki
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ba dun falalan Allah ba da ramansa shi ne annabi Muhammad da kuma hakika Allah ya zamo mai yawan karɓan tuba ne ba to Allah yake da azaba ya kama irin wannan masu yin wannan aiki ne to anan Maulana Bishop Ibrahim yake duka anan wannan shaida Allah ya yi ne haka don ya zamo an kubutar da mutum daga mene daga asalinsa kada wani ya zo ko ya dinga ɗaukan magana ko miji dan sun bata da mata ko ya ci take ce ai dan sama ba dan sa bane dan ko ya bata mata suna ko ya bata ma yaron asali dan akwai masu zuciyar da za su iya yin haka to Allah ya kiyaye
إن الذين جاءوا بالإبك أسبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل لكل لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم
إن الذين جاءوا بلبك عتبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وأنا كما دا أشجع ونهكايا من أي فائل da kuma wanda hikayen ya jijjiga zamanin shugaba annan Muhammadu kuma har yanzu ana karanta hikayen ya jijjiga duk wani mai imani wannan aya da yanzu da mu karanta ta ta sauka ne lokacin da aka yi ƙazafi wa sai tuna Aisha matan shugaba annan Muhammadu an je yaki yakin da ake kira gazwatu bani mustaliki annabi ya je yakan wani yayin wasu yayin isra'ila da aka je wannan yakin dama annabi sallallahu alaihi wasallam an je tafiya yakan sa yi ƙuri'a ne tsakanin matansa sai a rubuta yes ko no duk wanda ta dauki yes to ne ta yi tafiya wanda ta dauki no kuma ya zauna a gida to da aka yi ƙuri'a sai da tana Aisha ta dauki yes sai annabi ya ce ki shirya da ita da tafi wannan wajen yaki din to shikenan ko an aikin haji ma annabi da yake wani sa'in yakan yi ƙuri'a wasu daga cikin matan da tafi koda da biyu ko uku shauran kuma tunda bara a bar gida ba kowa ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wannan yaki yayin da yaki ya ƙare an gama shiri da a dawo sai da tuna aisha sai ta nemi wani abun wuyanta ta rasa dama an ce ta dan fita ta je ta kama ruwa kuma akwai abin da ake kiransa hudaj ko haudaj haudaj shi ne wani daki da ake aka dan yi shi dan karami wanda ake dora shi akan rakumi da ga mutanen da suna tafiya da shi banda ma zamani irin na da sai ga ginda rakun ma yake kamar da shi ma zai faru to ita su mata da ake tafiya da su da haka ake to matan manzo Allah haka ake musu idan da bara tafi da su ana kallon su ba to hauda ɗinka ta fita daga ciki zab an gama shiryawa don a tafi sai dai gaba ta ga wannan abin wuyan ba an ce aro abin wuyan ta yi da ta duba ta duba ta duba ciki ba ta gani ba ta duba kayakinta sai ta tuna ta je ta yi kama ruwa da nesa da jama'a tana tsamman kuma ta je da shi a gurin ta bai to ta yi tafiya mai nisa shi kuma mai tara kuma ta dama yadda ake tafiya da ayan tsari in da ta shiga haudar ɗin yakan tafi can nesa ne sai ta shiga da mintoci ma yadda ba zai maganta ba tukunna ya zo ya taɓa raƙumin in ya tashi shi kuma ya ta ja to haka kuma an je wajen da za a tsaya in ya tafi nemo waje mai kyau gurin da annabi ya tsaya sai ya je sun kuyar da raƙumin shi ya tafi abinsa ita kuma ta ɗin mintoci ta tabbata ya tafi tukunna sai ta fito to ta je ta ɗauko wannan abun wuya ɗin ta dawo zuwan ta kawai sai ta samu ba kowa ka rafka an tafi shi ya yi ta kankana cikin kuma an yi tafiya mai nisa kuma mace ko ba abin ta biyo daji ba ta gama tunanin ya dafi ko sai ta nemo waje ko ta zauna ta nemo wani gindin bishiya da ta nemo wani wajen bishiya ta zauna tana zaune satan dai Allah ne wani abu kuma da ta je ɗaukowar ta samu shi abun wuya ɗin ta jima tana zaune ta ɗanta a wajen wani bishiya har bacci ya ɗauke ta tana zaune tana bacci ta ce ta tabbata duk gunda aka je aka yaɗa zango in aka saukar da raƙumi annabi bai ganta ba ta ce ta tabbata annabi da neme ta kuma da a dawo da baya kuma da a zuwa same ta to tana zaune ta yi gingidi ta farka sai ga wani sahabi da ake kira sa Safwan bin Mu'attal yana daga cikin zaɓaɓɓun safan manzo Allah kuma yana daga cikin manyan jarumai shi dama ka'idan san aka yi zango a guri to shi ba yi zango a gurin misali an zo an yi zango a nan masallacin ta nan kuma aka fito tashan babe to shi daga tashan babe dai zango kamar ruba'i yake shi dan jiran ko ta kwana ne jarumi ne to da aka tashi tafiya da ya bari isa sai ya zo wajen da aka yada zangon la'alla wani yayi mantuwa shi ka ji aikin sa da yake shi jarumi ne bai tsoron ko me ya to masa duk abin da aka manta in ya gama zaga wajen da ya zauna ba shi kan shi yake biyo baya to shi da kawai ya taho sai zo gan sai da tana Aisha a zaune da ya ganta a zaune tana bacci a ƙarƙashin wata bishiya ita ɗayanta sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce ummul mu'minina uwar mu'minai faɗan haka da yayi sai da tana Aisha ta farka to bisa abubuwa da ya faru a cikin wannan ta ce wallahi na rantsi da Allah ban ji wani kalma a bakinsa ba bayan da ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ummul mu'minin Aisha ta ce wallahi abinda kawai nake da ya ga haka da ya faɗa haka bai zauna wani tambayan ta ya kaza ba sai zo durkusar da raƙuminsa sai ya tafi can nesa san da ya tabbata ta hauta daidai da ya zo ya ce wallahi ko fuskanta bai kalla ba ku duba bayan da sabai suke kare hakkin Allah dama laraba suna da tsari aini har yanzu yadda yahuda sun bata su ta wani al'amari amma tsarin gida kan suna da shi da wuya ka shiga gidansu ga matansu har gobe sun da ai bako to sai an sa a kamar yadda gida manyan gidaje da ko gidanka na kai ɗaya kafin al'amura ya lalace in da yi bako dai wani aiki ko mai gyaran wuta ko mai akan ce matan ɗakin ta shiga ɗaki amma ba yanzu da tarbiyya ya lalace za ka ga mutum kai gida ba gidanka kai ɗaya ba ka je ka ɗibo su baligai su zo su take ta hakkin mata suna wucewa wai kai kana gadaran ko kai ba ba wani ɗan uwanka kawai kana da wata ƴar uwa a gidan ko ka zo ka wuce maimakon kai sallama da mu da ya kamata san aka yi ko sai ta fito kofar gida ku kana ku yi maganganun ku amma yanzu mutum ya zo shige ta ganin matan mutane wannan haramun ne wani ma ɗan gidan ne shigar shi kana yin magana ya ci shi ma gidansu ya manta akwai haƙƙi to irin wannan ƙananan haƙƙi da muke rainawa babban masifa ne Allah ya kiyaye da ya tafi can nesa da ta hau ya zo ya jara ku suka ta tafiya suka ta tafiya har suka je suka rufi yadda rindina aka yaɗa zango to su munafukai sun kasance koyaushe aka zo da a yaɗa zango a wani ruwayan ma ba su iske annabi ba sai da aka isa madina kuma tsakanin awannin da nisa tukunna aka ce ba ga Aisha ba to su munafikai dama aka zo aka yada zango sai su buɗa gefe akwai shugaban sa Abdullahi bin Ubay bin Salul to su suka fara gani shi Safwan bin Mu'attal yana jawo raƙumi kuma gashi babu haudat akai a bayan tunda ba raƙuman ta bane dallan ita ne koi akai sai shi da yake jawa suna kallo suka ce a a a a a to bari mu ga abin da Muhammadu dai kamatansa dai yau doni su kaɗansu sai mata hukunci ne ko kuma ne san kai bari mu ga abin da ne wanda suka zo suka kalle su kuwa sai suka dinga su waye wa'innan ne su waye wa'innan sai suna ai aisha ne da safuwa sun sauka su kaɗansu a daji sai kawai buɗan bakin abdullahi bin ubai sai ce na rantsi da ubangijin ƙaba ya yi fafirci da ita kai a'udhu billahi annabi Muhammad ya sha wahala Allah ya ba mu albarkacin haji mai koya mana tarbiyya wanda muka samu komai da dan albarkacin sa kuma wai ana ta bibiyan a ga wani aibi na kaga da da zuciyar tana da kyau ya kamata in yi abu ne ma a rufa to amma da yake akwai munafukai kuma ba su karewa a kowane zamani yayi wannan rantsuwa kawai sai labari ya ka san dama shi labari mara daɗi ya fi yaduwa yanzu da zaka hau Facebook kana wa'azi mutane ne da suna kalla amma yanzu ki taka faɗi wani magana mara daɗin ji ka ga yadda da sai ka har YouTube da aka ana neman kuɗi da shi akai TikTok akai ina ne ka ga followers a ta like a ta comment ina abu mara daɗi to shi dama labari na ƙarya mara daɗi ya biya tsuwa kawai labari ne gama Madina aka ta yaɗawa ai sai da tana Aisha ta yi kaza ai sai ta yi ta yi mummunan aiki shi annabi bai san abin da ke faruwa ba har labari aka je wa manzo Allah aka ce ga fa abin da ake faɗa sai dana Abubakar ma ya ji mahaifinta Ummu Ruman mahaifiyarta ita ma ta ji ita ko sai da tana Aisha ma ta da an yi tafiyan ba ta jin daɗi an dawo ba ta da lafiya da ta dawo ma gidan manzo Allah sai tana ta jinya sai munafukai suna ai an ji labarin ma tana ta rashin lafiya kaga duk daidai ban ƙara munan tonu magana ya sa da kuma zama mummunan zunubi wata guda sai ba ta lafiya ita tana ta ɗinwa cikin rashin lafiya ba ta san abin da ake ta yaɗawa ba so kuma sun ɗauka ko labarin ne ma hankalin ta ya tashi irin kamar mutum ya ce asirinsa ya tonu to shine ake ta yaɗa labari ana ta yaɗawa ita bata ma sani ba ba ta sani ba tana zaune shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji jarabawa ke shi annabi a matsayin sa gurin Allah ya san Aisha ba sai ba to amma in ya fito ya faɗa fa ta ba abinda munafikai ci kira ke da kafirai sai a ce ai ya jefa ƴaƴan wasu amma da yake matansa ne kuma da hannun kafiran duniya suna faɗa haka tare cewa annabi baya jin sunan gaskiya duk abin da Allah ya umurta ya faɗa dai faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dan gwada wani abu na rashin jin daɗi da ta sai da tun Aisha ta saba an rashin lafiya annabi na tausaya mata sosai sosai ya fuskance ta ya ta jin damuwa ya gwada damuwa a wannan karan ya bai gwada ba ita ko duk bata sani ba amma ta ta jikin ta ga annabi bai gwada damuwanta da halin da take ciki ba shi kenan kwanaki kwanaki ana nan bayan ɗan kwanaki da yawa sai sai dati na aisha ta ce ita tana neman izini a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bar ta tafi gida ta je ta yi jinya tunda ta wuce wata ba ta jin daɗi ta je gida ita duk ba ta san abin da ke faruwa ba su kuma annabi mai ta da yaɗa abu annabi ya ce to shikenan ki je ta ta je gida ta zauna wata rana sai sai da tana Aisha ta shirya da ta fita domin biyan bukata shine kaman kama ruwa ko ko bayan gida to su dama al'adar laraba da ke suna sahara kamar yadda muka taɓa zuwa Nijar neman gani su ba cika yin wato shar da ba toilet ba ko za ka tafi sahara ne can ko na mushi ko mata wannan rayuwar mutan ƙauye ma suna yin haka ba wani abu bane tunda ba wai yawa ake shi ba sai ka fita ka biya bukatan ka ma ba wanda ya sani to ita ma sai irin wannan za ka fita ka je ka biya bukatan ta irin al'ada na mutanen ƙauye tunda madinan ƙauye ne a lokacin to da ta shirya za ta tafi mata suna fita daga dare ne yawanci su je su biya bukatun to sai suka tafi tare da wata mata da ake kiranta ummu mustai suka tafi tare da dare za su je su biya bukatun su kowa ta yi gefe kenan kamar yadda aka sani dai masu hankali suna yi yayin da suka fita sai ummu mustai ta ce Allah ya halaka musdahu shi ce ta kira shi ta ce a ya da ki faɗi wannan maganan tana maganan Allah halaka anta shi ce ta kira shi ta ce a ya da ki faɗi ke ko irin wannan magana ta ce sir da abin da ya fito daga bakin ki ta ce mutumin da yake yana daga cikin muhajirai na farko da ya yi hijira daga makka ya zo madina ya je kuma yakin badar ki dinga zakin sa in ji sai da tana aisha dama al'adar mutanen kirki idan aka yi wofanci wa mutumin kirki to abin da zaka sun fara faɗa halayyarsa na kirki da ce kai ka san wannan kuwa mutum ne ba mai kaza da kaza da kaza bai tsari ka masa kaza ba tace ya je badar ya yi jira na farko amma ki zo kina faɗan wannan magana a kansa ya umma mustayin ta ce ha baki ji bane abinda mustau yake faɗa a cikin haƙƙinki tace me yake faɗa sai ta bata labari da wannan ifku wannan shine labarin ƙarya shine yadi Allah yake innal ladina ja'u bi ukki usbatun minkum wanda suka zo da labari da ƙarya wasu jama'a daga cikin ku kace ta kissanta mata kin cikin cikin da abin da yake ta yadawa yana daga cikin masu yadawa cewa ga abin da kika yi ke da Sufwan tace Aisha tace wallahi ban ji wannan abin da ake faɗa ba tace annasi qalu fi hadha ni ne mutane suke ce na yi zina ta ce ai da ke ta yada kin sama da wata baki da labari sai da tana aisha ce ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hankalin ta tashi ta ce annabi ya ji wannan magana ummu musayin ta ce mata ya ji ta ce abubakar ya ji mahaifinta kenan ta ce ya ji sai kawai sai da tana aisha ta koma gida ta kwana tana kuka idan hankalin ta ya tashi ba ta yi bacci ba hawaye dinga zuba a idan ta dinga kuka ta dinga kuka sanda ta yi satayya yadda ta ga dare aka take ganin yadda ta ga rana aka take ganin dare ba ta iya bacci ba ta iya cin abinci tana matan annan Muhammadu ga babanta shine babban sahabin manzo Allah tace hanne zatan kuka dai tsaga hanta na sabila da bakin ciki kwana na biyu na uku a kwana na uku da daddare ta ce sai annabi ya zo gidansu sai annabi ya ce mata ya aisha mutane ba ga abin da suke faɗa a kan shi annabi ya ce in in baki aikata wannan aiki ba in ke kubutacciya ne da sannan Allah ne kubutar da ki in kuma kin zamo kin aikata wannan aiki to ki nemi gafaran Allah ki tuba sai da tuna Aisha ta ce da annabi ya gaya mata wannan magana sai ta ci kaman annabi ya yi kin ka ka san fuji da mata ko kai ne a ce abokinka amini wanda ya amince da kai a zo ana ce ana ganin kai ne ka masa fata wanda kai ya kamata a ce sanin halinsa da kai ana faɗa ka ce ƙarya ne kaza akwai mutumin da zai zamo haka ana cewa ne a kaza da kai ce wallahi baka yadda to sai kaga kaman annabi ya yadda da magana ta ce wani irin hawaye da ya sake fito min ta ce sanda har ya zamo ina kuka kukan ma ta ce babu hawaye har ya kai ma ina ce idan bakin ciki ya yi bakin ciki tace albuka'u lil huzn al hakif tace kuka ashe ma da karamin bakin ciki ne ake iya kuka tace amma idza shaddal khawf la yumkin al buka'u tace in tsananin tsoro ya tsananta tace wallahi kuka ma ashe ba yiwa to da ta faɗi wannan magana da annabi ya gaya mata wannan sai rasa ma me za ta ce wa manzo Allah ita juya ta kalli babanta ta ce ya baba ka amsa masa ita tare da ni za ta faɗa kuma ka san abin a mafi tashin hankali kamar mutum a ce ana zargin ka da abu kuma duk na kewaye da ke suna tare a ki gaya maka shi yasa irin wannan ba gata ba ne mutum ya zama ana zargin ka da wani abu wai a rasa wanda zai gaya maka wannan cuta ne ko naka na yin wani laifi ko ya yi wani laifi duk wai azura maka ido kamar yadda zaka wata al'adar mata ana yi wannan gaskiya ba gata ba ba kuma amana ba ya kamata a samu wani ya zauna da ke ce wani ka san me ke faruwa kuwa ba a bari ya abiya gaba muni ana ganin ka da baki kunna ga ma ba to hankalin da dai kai kar sai da lati tace annabi ya amsa masa kun sai sai na bakare ce wallahi ban san me zan gaya wa annabi Muhammadu sai ta koma gurin mahaifiyanta a daren ta ce mata ki zo dan Allah ki amsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake zargina da shi ya ce ina san na aikata ni mu gafaran Allah in kuma ba aikata ba Allah zai kubutar da ni ita ma ta ce wallahi ba ta san me da ta gaya wa manzon Allah sabai ganin girman manzon Allah da take abin ya wuce inda ake tsammani yasa da kaje sun muna ganin girma annan Muhammad su dinga ce wai mun wai mun zurfa ba to ina ma zurfin take mu da mun ga zurfin a ciki da mu sauka na girma ma annan Muhammad wallahi mu zurfin muke nema in dai na girma manzo Allah ne ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai da Aisha ta ce mutane suna ta faɗan wasu maganganu kuma maganan ya tabbata a zuciyanku ke ma mahaifiyana kin ji babana ya ji ta ce ni dai na san ni dai na san wallahi tallahi ban aikata wannan aiki ba ta ce amma in na ce muku ba ban yi ba ba na ku amsa ba na ku amince da ni ba tunda kun riga kun kama maganan mutane ta ce amma sha'ani na sha'anin annabi yaqubu ne da ɗansa annabi yusuf lokacin da annabi yaqubu ya kance inni la ajidri ya yusuf laula an tufanni duni ko ni ina jin kanshin annabi yusufa ba din kar ku kare ta ni ba ni ne ina jin annabi kanshin yusufa ta ce to ni ma dai sha'ani na ce ko da bara ku kare ta ni ba ni dai Allah ai bara ku gaggata ni ba ni dai Allah ya san ban aikata wannan aiki ba shikenan tace sai ta kwanta ta koma ta ci gaba da kuka ta ce ni dai na san na yi ƙi wallahi da sannan Allah bai kubutar da ni ta ce amma fa wallahi ban taɓa zaton a kaina Allah bai saukar da ayoyi ba ka san malamai sun ce wato kana a menene haza'iril binani ala kana irin bihani sai ka ce wai taskan baiwa yadda ake zuwa a zamo wani abu ka zamo dan baiwa to fa yana kan gada ne na jarabobi sai ka sha bala'i ta ce wallahi ban taɓa zakan a haƙƙi na Allah zai saukar da ayoyi ba don sanda Allah ya saukar da ayoyi wanda da mu karanta guda goma sha shida Allah yana bulala mu wanda suka mata wannan magana amma ba an jarabu ta ce ban taɓa zakan Allah zai saukar da aya a kaina ba ni dai na yi zakan ni dai na tabbata Allah zai kubutar da ni amma zaton da na yi la'alla Allah zai gwada wani mafarki wa manzo Allah ya kubutar da ni sai amma ban yi zaton Allah zai saukar da wayi har ya a kai ƙarshen duniya ana gwada mu duniya ni ba kuma cicciya bane ba ga shi da ana karanta ba to shine sai ana zaune ana nan ana nan ana cikin jarabawa yace wata rana wahayi sai sauka manzon Allah ya ce a wannan daren ana tsakiyar sanyi a wannan ranar dare-dare amma lokacin da wahayin ya zo yake sauka manzo Allah ta ce wani zufa da yake fita daga cikin annon Muhammad sanyi yake amma manzo Allah zufa yake ta ce kamar ka ce irin anarka zinare a da ga anarki ruwan na zuba ko ta ce haka annabi yake zufa kowai jikinsa na shi ashe wahayi jibiri da yake gaya masa ta ce yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi farin ciki dama akan ƙara ganin fuskoshinsa na bulkiya to wahayi na gama saukawa manzo Allah wani bayan dama an ce annabi ya zo gidan jibril kuma ya zo ke saukar da wahayi shi yasa ta ga annabi na wannan zuba da aya na gama sauka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi yayi murmushi sallallahu alaihi wasallam farkon abin da manzo Allah yace yace ihmadillah ya aishata fa inna Allah qad baraki ki gode wa Allah ya aisha hakika Allah ya kubutar da ki sai da abokar na jin haka yace mata tashi tashi ki je ki gode wa annabi Muhammad fashkuri yuwamadi ki je ki goge wa manzan Allah ki sai da tana Aisha ta ce amma fa ita ne ko ta faɗa ta ta faɗi wannan magana ba ta ce wallahi bari goge wa kowa bai wa Allah Allah ya zama shiga da imani sai da na abubakar ya sake ce mata ki gode wa annabi Muhammadu ta ce wallahi bari gode mu kowa bai wa Allah domin shi ya kubutar da ni ita ne kawai take da wannan matsayi da wadaka Maulan Mushobra da Jalladu ya ce sai na baka da yake arifi ne mazanin Allah ya ce shi yasa ya ce mata ya ga ga annabi ce mata ta gode wa Allah amma shi ko da na baka yake ta gode wa manzo Allah yace da yake tafiya shi kai na baka tsarifi ne masanin Allah sabila da ya san shi Allah duk godiya ka daka masa ya fito ka fara godiya ma wasi'a wanda ka samu ni'ima domin sa shi yasa annabi yace wallahi shukrin nasa la shukrilla wanda baya gode wa Allah baya wanda baya gode wa mutane baya gode wa Allah sabila da Allah baya ba abu bawa kai da shi duk abin da Allah ya kan ba mu kan ba mu ta wasu dan wani duk wanda kaga ya zama wani abu ta wasu dan wani yawa da tafiya da haka shi ne sai ta faɗa haka ta ce ba ita wa Allah kawai za ta gode ta ce domin shi shi ne ta ce ba wanda ya kubutar da ni sai Allah maman ta ta ce ta ki kike ki gode wa annabi Muhammad ta ce wallahi barin gode kowa bai wa Allah domin shi ne ya kubutar da ni to shi kenan daga nan shi ne da Allah ya saukar da wannan kubuta to malamai suka ce ba din annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo shi ne mai kiyaye wahayi ba ba duk kuma na da rai ba to da ba wanda yake kubutar da Aisha sai ka ne daga cikin bayan Allah da sai da cewa ba ta yi wannan aikin ba amma munafikai da sun samu abin yadawa kenan to shi ta sai da tuna Aisha Allah ya saukar da wannan ayoyi da aka saukar da wannan ayoyi a dan taba saitin aka kubutar da ita har ayoyi guda goma sha shida to da Allah ya saukar da wannan ayoyi to annabi sallallahu alaihi wasallam sufaye suka ce shi Allah subhanahu wataala Allah yana da kishi Allah yana da kishi aini suka ce abin da yasa aka yi wannan jaraba ba sai da tuna Aisha halaran Allah ne ta motsa a halaran Allah ne ta motsa tabiya da irin soyayyar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake masai datina Aisha masana Allah suka ce ko mu mutane individual in ka zamo ka jarrabu da san abu ya wuce misali sai Allah ya jarrabe ka damu to shi halaran Allah a duba mana ko uba ne fi san ɗa a cikin yayansa ya fi san su duk abin da ya bai san laifinsa to ɗan nan in ba sa abu ya zo masa damuwa ko mata ne ya fiye santa aka jarbe to in ba Allah ya kiyaye ba sai ta zo masa fitina sai kaga a kanta yana faɗa da ƴaƴansa da danginsa har da abokansa ma ya ɓata to malamai suka ce Allah ne yakan yaka shi Allah ya fito ka fi san sa akan kowa sai dai annabi Muhammad saka ce sai da Aisha soyayya da Allah annabi yake mata ne to Allah ya jarrabe ta kuma ya jarraba annabin shi ma da irin wannan abu na tashin hankali aka ce kuma fi soyuwan matansa da wannan magana don soyayyen ya ɗan rabu to da Allah subhanahu wataala ya kubutar da ita sai ta ce dama ni na san sha'ani na irin na annabi yaqub ne da yusufa sabiya da haka Allah yanda ya kawo yusufa ni ma Allah zai kubutar da ni to daga nan sai aka dakatar da mutane da munafukai gabarin wannan abubuwa da suke ta yaɗawa sai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a kubutar da aisha sai annabi ya kira sayyidina umar ka san bare shawarci babanta ba da nauyi sai ya ce masa da shi da sayyidina usman ya kira su bari mu ji yadda sabai suke girmama manzo Allah sai ya shawarce su kuma su munafikai wannan gida da aka ce ta koma din kaga ita ta nema to su munafikai ma suka ringa ce ai kaga Abdullahi bin Ubayy ya hada da ɗan uwansa ai kaga da yake Muhammad ya gano matansa ba ta da gaskiya ai kaga har gidansu ya kora ta ba sai ita ta nema cewa ba ta jin daɗi ita ma sai da ta je gidan mata kwana biyu ma tukunna ma ita ta ji abin da yake gudana ba da shi kenan sai na annabi da ya kira sai na umar da sai na usman yana shawartar su yadda me za ku faɗa mu cikin wannan al'amari sai da an ce labari gaba ɗaya ya ɗa madina manzo Allah ma hankalin sai tashi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su kansu shauran matan annabi ma an ce a wannan watannin ba su gane wa manzo Allah bisa hali da ya shiga ya kashe mana da shi kenan ya shawarce su akan wannan lamari ne da su ce cikin lamarin sai da tana aisha sai sai na umar ya ce ya ce wallahi ya rasu lallai wannan maganan ƙarya ne lokacin ma ba ba saukar da ayan kubutar da ita ba ya ce ƙarya ne ya ce dalili na kuwa kan haka ya ce ƙudafa kuda fa ya rasu lallai kuda fa ba ta sauka a jikinka sabila da tana sauka a kan najasa a kan kashi ko mushe ko fitsari sabila da haka Allah ya haramta kuda ba za ta zo jikinka bai tsarki ta sauka ba ya ce ta yaya kuma Allah zai baka mata a ce ta yi zina ya ce wallahi ya rasu lallai wannan magana ƙarya ne ya ce Allah ma ya kiyaye ka kuda ba za ta sauka jikinka ba ballantana ce matanka ta yi zina ya ce masai na usmani ne yake gani na usmani ya ce ko ku duba wajen sai ta mana ismailu Ah, saki kunna. ba komai inda yana fitowa shi ke a sai na usman ya ce shi ma ƙarya ne bari ku ji shi kuma abin da ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dalili na ko da nace wannan ƙarya ne yace inuwanka fa ya rasulullahi inuwanka baya sauka a kan ƙasa ya ce sabila da tsoron kada inuwanka ya buwaru wajen da aka taɓa yin boli ko kashi a wajen ka ji bayan da ake girmama annon muhammadu ya ce inuwanka ma fa Allah bai bari ya sauka a kan ƙasa ba sai dai alkar wata kana tafiya ka je ka buɗe inuwanka wajen da aka taɓa yin boli ko kashi ko wani bushe ko wani abu ne na najasa ya ce to inuwanka ma baya sauka a kan ƙasa ta yaya Allah ya bari matan ka Allah ya bari ta yi zina yace wallahi ya rasulullahi wannan magana ƙarya ne sai annabi ya kira sayyidina Ali sayyidina Ali shi ma yace wannan magana ƙarya ne yace kai ne fa ya rasulullahi wata rana ka kasance kana mana sallah ka yi harama sai muka ga ka cire ɗaya daga cikin takalminka sai da akwai takalmi irin na larabawa da ake sallah da shi amma ba takalmi irin wannan namu ba wannan namu da aka yi sallah a menene janaza da shi amma ka zo masallaci kamar yadda da mutanen mu suke cewa da aka yi sallah da takalmi yadda dai su ma sun gama neman kulin su sun zo sun janye to sabila da haka ya ce wata rana kana sallah rasulallah ya maka ka cire kafan takalmanka guda ɗaya yayin da ka yi sallama sai ka ce mana ai jibrilu ne ya zo ya sauka yake ce maka a cikin takalminkan nan ɗayan akwai da tasa a ƙasa ka tube kai shi yasa ta tube ya ce to allan da ya kiyaye takalminka ma takalmin kama Allah ya kiyaye yake akwai na tisa jiki yaushe Allah zai aura maka matan da za ta yi zina ya rasulullahi duk kaga wannan lokacin kafin aya ta sauka ne ana ta kwantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da ransa to da aya ta sauka sai annabi ya ce wane ne zai mun uzuri cikin mutanen da suka zamo suna kutsawa cikin haƙƙin iyali na suna ta faɗan maganganu marasa daɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganganu na wa'azi ba sabbai sai annabi ya koka san da ya kama sunan abdullahi bin ubai annabi ya ce wanda ya fi cutar da ni a cikin wannan lamari shine shugaban munafikai abdullahi bin ubai dan salu sai sa'ad bin sa'ad bin mu'az ya tashi wani sahabi ne wanda yana da cikin farko wanda suka karɓi musulunci shi ne shugabanni a madina sun suka dinga roƙon manzo Allah ya koma madina sa'ad bin mu'az wanda manzo Allah ya je ya kama garin su din nan isan dai yawa kar mu shiga sai sa'ad bin mu'az ya tashi ya ce ya rasulullahi yi mun umarni wallahi yanzu dan sauke kansa a ƙasa eh yace ko da a cikin ƴan uwanmu yake ko da yana cikin ‘yan uwanmu ne ausu ko kuma yana cikin hasaratu dama ausu da hasaratu ne wannan manyan ƙabila da suke madina wanda annabi je musulunta ya kai musu musulunci ya daidaita su wanda sun fi shekara ɗaruruwa yaƙi suke tsakanin su gaba amma kawai gari sun zo sun zauna lafiya har wani bai ya taɓa zuwa ya ga ausu da hazaratu ana hira a fadan manzo Allah yace inna lillahi umma maki yau kabila auki ne da azare da ake tadi har ake dariya sai ko ya tuna musu duniya yaki da suka taba yi wani mummunan yaki wanda yaki bai dadi an ce mu ausun ba da azarajin duka tare ne mu shirya munafunci ya dan gwada cewa ai a ranan ausu sun kashi kashin su a hannu su kuma ya suka jawo shi suka ce ƙarya ne hazirji ne suka yi kaza su ma hazirji ce ku kuka gudu ku ne kawai aka zara ta kuje aka fita sahara da a sake aka ce to a sake kwamaman aka ja ja manzo Allah ne gida na kwance sallallahu alaihi wasallam aka ce ga fa'ausu da hazirji an fita sahara annabi ya ce subhanallah shi ne annabi ya je ya kwantar musu da hankali shine qur'ani ya sauke ce waskuru ni matallahi alaikum is kuntum a'da fa allafa baina qulubikum fa azbata bi ni'mati ikwana wa kuntum ala shafa hukratin minan nar fa anqazakum minha to shine ya tashi yake ko a hausa yake ko a hazarin yake tunda su ne mutanen madina yace wallahi kamar umri da mu sare kansa sai wani mutum ya tashi daga cikin bani hazaraj dama shi sa'id bin mu'az shi ne shugaban ausu to shi Hazrat ɗaya daga cikin wasu daga cikin jama'an Hazrat ya tashi shi kuma Abdullahi bin Ubay yana daga cikin Hazrat ne sai ya ce ce ma Sa'ad bin Mu'az ƙarya kake yi wallahi in Hazrat ya ce ba abun da zaka masa ba ku da ku kashe shi ba mu da mu masa abu wai shi dai gira kishi wai an ce ko a kabila Hazrat ya sai kabilan guda biyu suka tashi ba aka fara musu har ya kai ma aka yi mammaru juna faɗa fa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya musu magana to ummu ya ummu dala yayin da kaji wannan labari na ifku hadisin ƙarya kenan zancen ƙarya ma Aisha ummu dala ta ce wallahi wannan magana ƙarya ne tun kafin ma Allah ya kubuta ta ce dalili na kuwa kan haka ta ce na san Aisha ta fi tsoron Allah ta fi sanin Allah ta ce to wallahi ko ni bari ni zina ba ina da miji ko ba da miji bari taba zina ba a rayuwa na ballan tana matan annabi Muhammad shi ma mijin ke tashi da ya ji labari ya ce wallahi na san sakuwa ne ya fi ya ce ni ma ni ma bari yi zina ba ballan tana a ce sakuwa to su mutanen alif iski dama daga cikin shugaban shi ne Abdullahi bin Salul su ne ake kiransu alin iski mabuta labaran ƙarya da wata mata da ake kiranta hamnatu ba hannatu ba hamnatu wannan hamna ɗin an taɓa kashe mijinta a udu an dawo daga yaki dama sabai da yara da mata suka fita suna tariyan manzala da sabai an dawo daga yaki da aka fita wajen madina suka ce suna tariyan sabai an dawo daga yaki sai aka zo tana ce yayi labarin babanta aka ce an kashe babanta wani wanda ta tambaya aka ce an kashe shi yayi shahada tace inna lillahi Allah ya ji kansa Allah ya tace Allah ya ji kan babanta Allah ya ji kan yayanta tana ta sa ido ko tana so ta ga mijinta tace kan dai ta karab ka su wuce bata gan shi ba karab can ta tambaya tace ni kan mijina ba aka mata shi duk ta koma ta je ta tar annabi tace ya rasulullahi mijina wani ba annabi ce ya kuri yayi shahada ai da ta zura a guje ta gagara tsayuwa sai cikin madina da gudu tana inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi yace lallai miji yana da matsayi a gurin mata ka duba annabi yace an gaya mata babanta ta ce Allah ya ji kansa yayanta Allah ya ji kansa amma mijinta ta gagara dauriya ta zura da gudu to wannan mata hamna tana daga cikin da aka dinga yada mummunan labari wasu na ne ma su sa sani bin sadi aka ce a fayi da shi to shi kenan sai shi Hassan bin Sabit yace shi Hassan bin Sabit da ake nema a sa shi wannan mawaƙi manzo Allah yana daga ciki sai yace in in na yadda a zuciya na sai da Aisha da ta wannan aiki to Allah ya halaka ni to amma Abdullahi bin Salul da ita Hamna su ne suka jikunci wannan yaɗa wannan lamari da shauran munafukai to annabi ya ce sai an tsayar masa da haji aka zo aka tsaye da shi ba mun karanta aya jiya cewa wanda yayi kazafi bai da hujja ko bai da sai bulala ne aka tsaya masa to shi annabi san da ya masa bulala 160 tamanin biya ka masa aka ce ka bila da shi mamatan annabi ya kazafi matan annabi kuma suka yi aikin lada bi Allah yake rufa musu in suka yi laifi ma bi ake rufa musu da da haka wanda ya musu kasafi ma bi da a rufa masa aka masa bulala 160 to shi kuma sai da ai da mu ba da namba da Allah masu sauraro saurara da mu ba da namba na wannan bawan Allah da muke nema masa taimako dan a masa wannan aiki ko da da a ji mun faɗa da sauri da Allah masu sauraro a gidan bidiyo zauna a rediyo dan su ɗauki wannan namba a kawo su sako abin da Allah ya hore musu in kuma ko wanda zai tsaya ya bayar a masa aikin to muna fatan Allah ya hore to ita kuma amna Allah annabi ya mata bulala nawa tamanin aka mata a ita ma haka aka mata ɗari da ɗari da sittin ko aka mata to shine malamai suka ce to daga yau duk wanda yake yana zargin Aisha ta yi zina kafiri ne sabiya da ya karyata Allah to Allah ya saukar da ayu guda goma sha shida ya yi bulala sai mun shiga mata a ci irin bulalan da Allah ya yi ma wanda suka yi wannan aiki to su da aka a saura lokacin mu alamat minti hudu to a wannan minti hudu muke faɗan wayannan namba na account access ne a bankin access bank shine 1485 078861 1485 078861 dan Allah yi kokari mu ceto wannan bawan Allah sunan akawun din Hamza Umar Yusuf eh akwai mutum hudu kuma wanda suka turo da dubu ɗaiɗai ne suka turo Allah ya biya su dan kar wasu su ji an ce an fara turowa a tsari kuma ana kiran wanda suke halartar karatu nan duk wanda kowa Allah ya hore mace ba da abin da Allah ya hore gobe ma a bayar domin mu bashi abin da zai dan rage radadin rayuwa insha Allah ma yau baka zo da shiri ba gobe ka zo da shiri ba abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin da muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatun sana alkhairi Allah ya biya Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاجر الحاكم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مدروبة في كل عدد بعدد ما في علمك هذه أوائد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين